تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوم ashirin da tara ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yau sha biyar ga watan shida miladiya tana dubu biyu da ashirin ce muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imomi sana zahiri da babu Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode ayyukan da muka gabatar Allah ya karɓa wanda za mu yi Allah ya dakar da mu daidai bisa karɓaɓɓu ne wanda za su amfani mu na kan amin kamar yadda aka sanar yau insha Allah mun dawo bakin karatuttukan mu yau da gobe za mu fara da darussan mu na goron sallah yau insha Allah za mu darasi kan manufar aiko manzanni da Allah ya yi ga mutane Allahu akbar
Allah ya aiko manzanni da yawa da kansa a Qur'ani ce ba wanda ya san iya adadin su in bace Allah ولقد أرسلنا
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون أولهم يأتي ورسلا قد قصصنا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Allah ya ce walaƙar arsalna rusulan min qablika Allah ya ce hakika mun aiko manzanni da yawa kafin ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikinsu man asasna alaika wa minhum man lam nasus alaika daga cikinsu akwai wanda mun baka labarin su daga cikinsu Allah ya ce akwai wanda mun baka labarin su ba za a tada alkiyama wani sai a filin alkiyama a nuna ma annabi a ce wannan ma manzo ne da muka aiko shi zuwa ga al'umma ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك الله يجي akwai manzanni mun kissanta maka labarin su da bayanan su فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما Allah ke turawa a jere a jere wani lokaci a haɗa biyu uku lokaci guda idan wannan manzon ya mutu wannan ya zo akwai hikima ko ba akwai hikima yana daga cikin abin da za ka jahilci kanka ka halakar da kanka shine ya zamka gagara fahimtar alakar da take tsakaninka da ubangijinka ka gagara fahimta da yawan da yawan mutane suna rayuwa ne yadda muke rayuwa menene manufa na rayuwarsu menene manufa na shar'anta musu addini menene manufa na aiko manzo ko manzanni ba su sani ba kuma baya daga cikin abin da suke bukatar su ba zai yiwu Allah ya samar da wani tsari na shar'anta manzanci na aiko manzanni da saƙonni kuma a ce babu dalili ba manufa cikin aiko waɗannan manzanni to daga cikin manya-manya ko lamba ɗaya na dalili dalilai da ya sa Allah ke aiko manzanni zuwa ga al'umma wala shi ne kar a mai tarayya domin ɗaya daga cikin dalilansa shi ne yanke maka hanzari don kar ku haɗu da kawo kusa Allah na aiko manzo zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mutanensa domin manzon ya fayyace musu haƙƙin ubangijinsu daga haƙƙin waninsa ya kuma gaya musu baya lamuntan a haɗa haƙƙinsa da haƙƙin waninsa jama'a mun duk annabin da kaga an turo duk manzon da kaga an turo yayi magana da wata al'umma ko wani mutum zaka samu babban asalin da aka bashi shine ya ma mutanen bayanin karfa su kuskura su haɗa Allah malam duk yadda ka rike sallah duk yadda ka rike qiyamul layli da tahajjud duk yadda ka rike karatun alqur'ani duk yadda ka rike abun da ka rike kaga wannan gidin in kai sakaci da shi wallahi mutum ba da su amfani ka duk abin da aka gina a musulunci ya tsoro ne akan kadaita Allah da bauta kar a yi tarayya in aka rasa wannan duka abin da aka gina wallahi bai girma bai gini ba duk abin da aka gina bai gini ba Allah a cikin alkur'ani ya ce walaqad ba'athna ولقد fi kulli ummatin rasulan أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah da kansa ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah ya ce haƙiƙa mun tayar mun tura cikin kowace al'umma da manzo wa in min ummatin illa qala fiha nabi duk wata al'umma Allah sai da ya tayar mata da manzo wato ka dauki ka lura da yadda Allah ya dauki maganar aiko manzannin nan serious ba wata al'umma da za ta zo ko da wasa ta shuɗe wai ba a turo mata da manzo ba yaki ya kamata ka gane akwai wani abu mai ainihin aiko manzo Allah ya ce, Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo an ibudullaha wajtanibu tagut Allah ya ce sakon da muke bashi ya gaya musu ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu dagutu shine duk abin da za a bauta wa koma baya duk annabin da aka tada shi za a aike shi zuwa ga mutanensa saƙo na farko da ake bashi a ni'ibudullah shi ne ku bauta ma Allah wajtalibu tagut ku nisanci duk wani abu da za a rika abin bauta kuma bayan Allah ce kowace al'umma mun tura mata da manzo kowace al'umma kuma saƙon da muke ba wa manzon na ɗaya shine ya gaya ma al'ummar ta kaɗaita Allah da bauta kar ta kuskura ta riki wani abin bauta kuma bayan Allah jama'a muna fahimta wato yana da kyau yan uwa waɗannan ababa mu fahimce su da kyau dalilin da yasa kake addini don ka shiga aljanna dalilin da yasa kake addini shine don ka rabauta wannan matsalar ita fir Allah ya ce wallahi in ka tafi da wannan matsalar shi fa ba zai yi hakuri ba ya rantsa ya ce zai yi duk manzo duk manzon da Allah ya aiko duniya sakon da yake fara bashi ya gaya wa mutanensa ku kaɗaita Allah da bauta ku nisanci bautan komai kuma bayan a suratul taha yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalna min qablika min rasuli Allah ce ba mu taba aika wani manzo daga cikin manzanni ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa nuhi ilayhi face mun yi wa'ayi zuwa ga wannan manzon Allah ilaha illa ana Allah ce ni kadai ne abin bauta ni a fa'abudun ku bauta ne. Duk manzon da Allah ya daga, Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ban taɓa aika wani manzo daga cikin manzannina ba kafin ka face duk manzon da na daga nakan mishi wahayi ne ba abin bauta da gaskiya sai ni kuma ku bauta ne. masana duk inda ka ga wani sako yana bin bayan wannan in ba a samu wannan ba to ba a fara ma wancan ba ba a ma fara wancan in ba a samu wannan ba wallahi ba a fara sallah ba a fara azumi ba a fara zakka ba ba a fara komai ba ka fahimci musuluncin da kake yi da kyau kuma ka fahimci a kake yi وما أرسلنا من قبلك من رسول بمتبع عنك ولمن زوبك فيك كيف أنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نوحي إليه فاتيني وحي زوج ولمن الله إله إلا أنا جباب أبن بوتا جبسكي الله تسيني فأبدو كبوتا to duk kuma abin da aka yi wahayi wa manzo ai shi ake so ya isar ba al'ummas jama'a mun shi yasa idan ka misali musulunci da yadda musulunci yake yana da kyau mu kyautata tunaninmu game da addininmu da makomarmu na'am
iya ribar mafi tsada da Allah ya mana baiwa da ita shi ne duk abin da musulunci ya zo duk abin da musulunci ya zo da shi za ka samu wannan lambar shi ne ɗaya sannan duk abin da za a goya za ka samu an goya shi ne a kan wannan kyawawa ba wani abu a musulunci mai cin gashin kansa wai tauhidi mai cin gashin kansa na'am duk abin da za a gina an mara samu an gina shi ne akan tauhidi Ah.
saboda haka daga inda tauhidi ya rushe duka sun rushe ba za a ce to tauhidi ka ci gashin kanka sallah kai ma ci gashin kanka yadda ko ba tauhidi sallah na nan a'a
na'am
saboda haka duk wanda zai yi magana duk wanda zai yi magana in dai a musulunci ne ko annabi ne ko manzo ne ko sahabi ne wani daga cikin magabata ne za ka samu abin da zai fara maka magana a kai shi ne asalin farko addinin nan na Allah ne dalilin da ya sa Allah ya halice ka don ka bauta mai shi kaɗai ba fa don ka bauta mishi ba ka bauta mai shi kaɗai shi ne ma'anar la'ilaha illallah la'ilaha kore duk wani abin bauta da gaskiya illallah sai Allah saboda haka sunan musulunci ma ya samu asali ne daga bauta ma Allah shi kadai Na'am.
saboda haka karka damu kana yin bauta Mm.
abin damuwar shi kadai kake bauta ka duba annabi Musa Mm.
alaihi salatu wassalam lokacin da ya isa wadin tuha lokacin da Allah zai zai manzantar da shi a suratul nahl wa hal ataka hadisu Musa وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal ataka hadithu Musa Allah ya ce shi labarin annabi Musa ya taɓa zuwa maka ka taɓa ji idra anar lokacin da ya hango wuta bayan ya fito daga madayana da shi da iyalinsa suna tafiya to sai suka bata a hanya to sai ya hangi wuta tana ci a cikin jeji faƙala li ahlihi kukum sai ya ce mai iyalinsa ku zauna a nan ku jira ni inni anastu na na wuta la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu ala nari guda bari ni ce in ma ban samu hanyar da za mu bi ba tun daga wutar mu samu wanda ya kunna ta sai in ɗauko bakin garwashin wuta domin a lokacin ana sanyi mu hura mu ji dumi kafin gari ya waye mu nemi inda za mu bi aw ajidu ala nari guda ko na samu wanda zai nuna mana hanya a wajen wuta yace ku jira ni a wata sura ce a sa'atikun bi kabari zan zo muku da labari falamma ataha lokacin da annabi Musa ya isa inda wutar take ci nudiya ya Musa sai ji an kira shi an ce mishi ya Musa inni ana rabbuka Allah ya ce mishi ni ne ubangiji الله أكبر a suratul nan ya ce mishi innani ana Allah ba kana ce ana Allah Allah ba Allah ta to ni ne Allah inni ana rabbuka yace ni ne ubangijinka fa khalaqna alayka cire ta kalmanka innaka bil wadi al muqaddas tuwa don ka shigo wadin tuwa mai tsarki wa anaktartuka Allah ce kuma ni na zaɓe ka zaka zama manzo Allahu akbar.
ya Musa inni zafaituka al-nas bi risalati wa قال bi يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين wa anaktartuka yace mishi Musa ni na zaɓe ka da kai zaka zama manzo sai yace mishi fastami lima yuha ka ji da kyau abinda zan gaya maka ka ji da kyau abinda zan gaya maka Musa kun ji abin da ya kamshi inna ni ana Allah Allah ya ce ni ne Allah la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya sai ni fa aqimi salata li dhikri ka tsayi da sallah don tunani kun ji sakon farko to fitowar annabi musa har da gwagwarmayan karɓar yancin banu isra'ili amma da abin da aka fara gaya mishi kadai da allah da wuta ƙarshen kistan za ka ji ana cewa fa'atiyahu faƙula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azibu إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى fa'atiyahu Allah ya ce annabi Musa da annabi Harun ku je go Fir'auna fa kula ku ce mishi inna rasula rabbika mu biyan nan manzanni ne na ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibuhum ka sake yan uwan bani isra'ila ka daina gana musu azaba to duk da za a je karɓan yancin bani isra'ila amma wallahi maganar da Allah ya fara shi shi ne maganar da ita shi da wuta shi da duk ɗan gwagwarmaya da yake ganin wai sai an ajiye addini a gefe a yi gwagwarmaya wallahi ya yi asara tsiyar ne yancin za ta maka in kwanciyar kabar ya ɓaci tsiyar ne yancin za ta maka in haɗuwarka da Allah ne kyau jama'a mun fahimta inna ni ana Allah la ilaha illa ana ni ne Allah ba abin bauta da gaskiya sai ni fastani limani innani Ana Allah la ana Allah ilaha la ilaha illa ana fa aqimi salata li dhikri illa Allah.
fa abudni wa aqimi salata li dhikri ka bauta mini ka tsayi da sallah da ambaton kun ji inda aka fara wato ka je ka dauki alqur'ani ka dinga bi duk magana inda ai lukman dan sa ya aje Mm.
yaro ne da bai wuce shekara bakwai zuwa tara ba yana so ya mai nasira amma bari ka ji abin da ya fara gaya mishi وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم wani kana da kuma rulubini Allah ta lokacin da Lukman ya ajiye ɗansa wa kuwa ya isu yana mai wa'azi ya buɗe ya ce ya kai karamin dana da ta shirin bin lakar kai shirka da Allah kenan kaga nafi abin da ake fara koya ma yaro kare yin shirka wa Allah inna shirka la zulmun azim sai ya biyo haƙƙin iyaye sai ya biyo kaza karshe sai ya zo yake koya mishi yadda zai yi mu'amala da mutane wala tusajjir khaddaka ولا lin-nas, تصعر wala tushakkil al-ardi خلقك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور wala ta sayyar saddaka linnas kar ka dinga daga haɓanka wa mutane ma'ana kar ka dinga ma mutane kallon banza wala tamshi fil ardi marahan kar ka dinga tafiya kana takama amma fa duk wannan karatu na tarbiyya da za a ma yaron abinda aka fara ce mishi kar ka taɓa gefen Allah kar ka shiga hakkin Allah kar ka yi shirka ma Allah inna shirka la zulmun azim. shirka zalunci ne babban zalunci jama'a mun fahimta duk abin da za ka yi dubi annabi yusuf lokacin da yake zaune a kurkuku alaihi salatu wasalam Allah ya ce wa dakala ma'ahu sijina fatayan ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان
ودكل معه السجن فتيان قال أحدهما سيكرن تاوى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا
وقال الآخر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا ما أسماء تعبدون من سميتم وأنتم دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا Allah ya يعلمون maka albarka. Allah ya ce, wa dakhala ma'ahu sijina fatayan. Annabi Yusuf ya shiga kurkuku ne tare da waɗansu samari biyu. Qala ahaduhuma ɗayan yadda suka lura da Annabi Yusuf da baiwar da Allah ya ma Annabi Yusuf. Qala ahaduhuma ɗayan su sai ya ce ma Annabi Yusuf inni arani